ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته yau juma 26 ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1445 wanda ya daidai da biyar ga watan april shekara ta 2024 miladiya muna cikin suratul anfal aya ta 55 muna cikin suratul tauba aya ta 55 yau za mu tashi aya ta 56 wanda zai karanta mana ayar Qur'ani shi ne sai bi Ahmad Tijani Ibn Maulana Sheikh Muhammad Kamil radiyallahu ta'ala wanda zai yi mana fassara Maulana Sheikh Muhammad Kamil radiyallahu ta'ala akramakumullah bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة ولا يأتون الصلاة إلا وهم قتالا ولا ينفقون إلا وهم كرهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتذهب أنفسهم وهم كافرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا همة الشيخ خذ لنا بهذا المخبر والتأتي به بنظرة تأتي لنا بالزفر وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون آه الله سبحانه وتعالى من جي أجيال mun ji ajiya Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana kullum fi ku dau an aukar halal tuqbala minkum innakum kuntum qawman fasiqina wai ko ku ciyar wato dau an aukar hal ba a karba in ji Allah me yasa saboda ku mutane ne fasikai su munafikai duk abin da suka ciyar Allah ya ce ba za a karba ba sannan ya ƙara cewa ma munafu ba komai ya hana an tuqbala minhum nafaqatu a karɓi wannan ciyarwa na su ba illa annahu kafaru billah sun kafirce ma Allah kaga sun bar sharadi wa bi rasuli sun kafirce ma zon Allah wala yatuna salata illa hum kusala ba sa zuwa sallah face cikin kasala wannan tashi cikin sallah da kasala yana daga cikin sifa na munafunci in ji Allah wala yanfiquna illa hum karihuna ba sa ciyarwa face suna wato bisa tilas da bukatun da annahun ya hudu na hama garama suna lissafa shi abin biya Allah ya ce falatu ji buka alwaluhum a wannan dubu yi shiga dukiyarsu ya rasula kar ta kayatar da kai wala auladin ko yayansu inna ma yuridu Allahu li yu'adhibahum biha Allah ne nufin ya azurtar da su ne filayata duniya a rayuwar duniya wata zaka abu sun sannan rayukansu ta butan kafirun suna kafirai a gani fala to juka walin wala auladu ai la tusta sanu ni'mana alaihim kar ka ga wato kyan ni'imomin da muka yi gare su fa hiya istidraji istidraji ne muka yi wasu inda Allah mun ba su abin ne ya zo da yawa don gobe kiyama mu kama su eh inna allaha la yudlil zalim hatta idza akadahu lam yuflituhu Allah yana jinkiri da azami ne abin da ya ga dama amma sai radda ya kama shi kuma fa ran nan ba zai ba zai ba zai kubuce mishi ba don inna badasha rabbika la shadid rukon Allah yana da tsanani in ya kama to ba kucewa Allah ke to kaji ke to saboda haka ah, inna ma yuridu Allahu bi azimahu Allah na nufi ya azabtar da su ne ila ya tafi ne a rayuwar duniya jima ila kauna biya an gane fi jam'i hamil al mushaqqa amma wanda suke haduwa da shi na wahala wajen tara dukiya wa biya min al ko da abin da ke ciki na mucibi wata zaɗa an musu sannan rayukan su ta fita wani kafirin suna kafirai Allah kiyaye mutum ya mutu yana kafiri ai an gama Allah kiyaye ayu azaba bil akhirah ay masu azaba a lahira ashadda al azab mafi tsananin azaba bayyana ta hadil aya wannan aya ta yi bayanin anna kasaratal abwal yawan dukiya wal aulad da 'ya'ya azabun fid duniya azaba ne a duniya wa azabun bil akhirah azaba ne a lahira inda Allah ma ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna fitna da dukiyarku da 'ya'yanku fitina ne in ji Allah na'am wa bayanu zalik bayanin wannan annal insana mawli'un bi hubbil ma shi mutum kullum ana shishita shi da me da san dukiya li'annahu yara annal mala yuda qudrata ala iktisabil kamal don dan adam yana ganin dukiya ita ke bada wato samun iko wajen neman wato cika kamala ga dan adam fa idza jadda al insan fi talabil mal idan mutum ya kokari wajen neman kuɗi yanka azaban shadidan zai haɗu da azaba mai tsanani ɗaula a yadda ma kawai ya sami kuɗin ba ko ka gani kafin ma mutum ya sami kuɗin wai yana cewa yana cewa da ƙadarar kadimi ne ne tuɗa ma ta rugu ma ta rugu ko ba shi nake nema ba
والعلم كيف يكون والعلم كيف يكون
فليس اكتساب المال دون مشتت تحملها والعلم كيف يكون eh to kaga neman kuɗi sai ka jure wa bala'i da wahala wani ma ƙasan gana zai kwanan ya je Lagos ko ya je America ko Dubai eh wuya ake sha kafin a samu kuɗi to sannan fal ilmu kai bai kuɗi kaga kuɗin kafin su taru sai da ka sha azaba ka shiga wahala sannan an je lahira ba za a gyare ka ba akwai rahat akwai bincike yaya aka yi ka tara su to ka gani kenan to ka gani wannan shine shine abin da shehu yake faɗi yace akwai azaba wajen tarawan ma akwai azaba qabla an yajidal mala ne wa hada azabu wai da wajadal mala sannan idan ya samu dukiyar bika saratin da yawa harasa ala hifzihi wa jam'i wa ziyadati to zai yi kwaɗayi kuma yaya zai yi ya rika tsara dukiyar ya zai ƙara tara ta ya za ta ta karu
yanzu kuma abin da za ta koma eh yadda za ka zo ka sa tabarma kofar gida kai kwanciyarka in mutum ya mallaki billions ko biloniya ne shi bai sai a da tabarma ne ya kwanta ya wuce ba ya yi ta ya bacci a nan wannan bai ta ba bai ta ba amma kai baka da ko shi dama in sai ka sa tabarma ka can ko da yake zauna neman jama'a ba wannan ana farauta akwai kidnappers amma dai ba samu musu ba da shigo a cikin gari da yanzu ko baka da ko shi ana neman ka Eh, bayan sai an kama ka za ka zama shishi ne Allah bai sauka Allah ya sauka to kaji to wa hadha azabun yastadrik jami'a ma indahu min abin al'ala duka gabubuwansa za su koma wajen hidima ga wannan dukiyar fa ainahu la tanzuran illa an gane illa ila duniya wato idanunsa ba sa kallon komai shi duniya kawai wa uzunani kunnuwa ma la tasami'ani illa ya illa li duniya ba sa sauraron komai shi ya sai na ne za a je a so a shiri ba labarin duniya kawai wal lisan haka nan harshe ya takallamu eh la ya takallamu illa li fi duniya maganar harshe na duniya ne kadamani dugaduganta la tamshiyani illa ila duniya ba ta yin tafiya sai duniya wal yadani hannuwa guda biyu na kazali wal qalbu zuciya ma mustagriqun fi hubbil mali subhanallah ko kaga duka ya koma ba- baki daya wato himmar sa da motsin sa kawai ya koma wajen dukiya Allah ya kiyaye fa idza waqa fi fi ayi musibati idan ya fada kowace irin musiba ko bai takura kan idan ya fada kowace irin a kowace irin musiba eh kana aliman fi qalbihi wa azaba zai zama radadi da azaba a zuciyar shi wa idza jama al mala idan ya tara dukiya ta kasura har ta yawa la yahminu ahli al-amrayni to ba zai wahinta daga ɗayan lamari guda biyu ba imma an yadhhabu al malu ko dai kudin su tafi su bar shi yalikul mal kudin su halaka wa yabqa huwa shi ya saura fa hadha azabun shadidun alai shi ma wannan azaba ne eh a ce a ce kun gaishe ya taɓa yin kudi eh ya sa mu zo Allah yake cewa ku ji tsor- ku ji tausayin mutum uku azizu qaumin zalla eh wato sarkin mutane yanzu ba sarki ba an cire shi eh ka gane babban sarki ne amma an cire shi daga sarauta to ku tausaya musu ganiyu kaunin iftaka mawadaci cikin mutane mai kudi amma da bai da ko sisi ka tausaya min wa alimun bai da juhal malami tsakanin jahilai ku tausaya min to da bai ce waɗannan uku abun tausayi ne alfaqar ba'dal gina talauci bayan wadata ai akwai bala'i shi yasa wata rana zamanin wani annabi aka yi wani sai wani mutum ya zo ya zo annabin zamanin Allah ya yi wahayi ya ce ka gaya ma wani ɗan wani na kasa rayuwar shi biyu kashi ɗaya zai yi kuɗi kashi ɗaya zai talauci ya zaɓa ka kira shi ka gaya mai zaɓa annabin lokacin ake gaya mai gaya ma wannan mutumin ya zaɓa Allah ya ce ya kasa rayuwar rayuwar shi biyu kashi ɗaya zai yi kuɗi ya zama mai kuɗi kashi ɗaya kuma zai zama talaka me yake so ya fara yi sai ya ce ma da da alhaji Allah ya kira shi sai ce to ni dai zai yi shawara da mata ta rage ta ya ce ga ku sai ka shawara da shi wajen matarsa ya ce kin ji abin da annabin Allah ya ce me ya zaɓi ki sai ta ce ka ce kana so ka fara yin kuɗi ta ce "Mm-mm." wato yin talauci bayan wadata bala'i ta ce ni na ce shawarar da zama ka kenan a dai ce kawai abin da nake so ce da ta fi kira sai ga wajen wannan annabi sai ce na zaɓi in fara yin wata wato in fara yin kuɗi kafin talauci shi ka zaɓa ya ce shi na zaɓa shi ka zaɓa shi na zaɓa har su uku sannan sai ya gaya ma Allah ga abin da ya zaɓa shi kenan nan da nan kawai sai ga sai ga wani kaka ya azurta kuɗi dabbobi garke ko ina duk wani dukiya Allah ba shi ya haɗa mai komai to sai mata ta mai hikima sai ta ce abin da nake so da kai duk lokacin da ka yi ɗinki na riga to ka ɗinka irin wannan rigan guda bakwai ka samu talaka iri ɗaya ka ba su duk abincin da za mu ci ko da nama ne a samu talaka sun kai bakwai irin shi a ba haka ke ta nuna mai ke ta nuna mai ke ta nuna mai ke ta nuna mai a har aka ƙetare nusufi na rayuwa sai annabi Allah da kansa ya ce ya ubangiji wani kan ce kaka fa yace eh na same shi mai yawan godiya saboda haka gaya mai ma baki ɗaya rayuwar da zai tuno da shi to ka ga wannan shawarar mace ta yi amfani wanda ke hanyar yake shawuru wa halubu ko kun ba su shawara ku saba ba duka shawarar mace ake ɗauka ɗari bisa ɗari ba Eh, in ka taba da shawara ɗan kaɗan yi nazari wannan da ya shawara ka ta kayan fa to ka ji ke to saboda haka alfaqar ba'da gina wato talauci bayan wadata bala'i aw ya zabu huwa yatruku mal ko kuma shi ya tabe barkun shi yasa ake ce mata zahab dinari lika sanatu zahabihi saboda yawan tafiyarsa yau yana hannun wannan gobe yana hannun wancan ji yana hannun gobe yana haka haka haka shi yasa ake ce zahab wa yatruku mal idza zahaba huwa yafariqu dunya idan ya tafi ya bar duniya ya tafakkaru fi ma inda hu min al-amwal sai fara tunani in ce haka wani mai kudi yayi da zai mutu sai buda wani shif nashi duk irin nau'in kudin da ke duniya akwai a wurin ya bude haka ya kalli kudin nan ya kalla ya kalla kallon da ya mutu bai ƙara minti goma ba sai mutu
ba shi kana yi amfanin sa wajen shi ya kare ya ce amfanin sa wajen shi ya kare
sai ya mutu kaga ya mutu da me da tunanin waɗannan kuɗin ya tafakkaru fi ma inda min al min al amal wa la yuhibbu ila al mal ba abin da yake so a lokacin sai dukiya kaga an cika ba kyau kenan wa ya'lamu annahu yufariqu ma habu yana ganin cewa ya san ya rabu da abin da yake so al'an wa yadhabu ila mahalli wato qurbatin walidin ya tafi zuwa mahalli na bakin ciki da kunci hada azabun shadid zaba mai tsanani wa idha atana al akhirah in yazo lahira a gane fahilalu ha hisabun ka ji lahira ita da take wato halal na lahira ba sai amma hisabi a kan shi to ballantana ma wa haramu ha kuma azabun ko iqabu haram a lahira azaba ne halal a lahira hisabi fa bi hada tabayyana anna kasratul mal wanda yana nuna ma cewa wato yawan dukiya azabun fi dunya wa azabun bil akhirah azaba a duniya azaba a lahira marar sulaiman ibn dawud wata rana annabi Suleiman dan Dawuda ya wuce a larajulin ga wani mutum wa huwa yarkabu rih a lokacin yana bisa iska yana kwanci a bisa iska iska na ɗaukar shi wata zullu hudu ga kuma tsuntsaye sun mai inuwa ta sama iska ya ɗauko shi tsuntsaye sun mai inuwa eh sarkin duniya Suleiman wani shi hada hulkin ga aljanu security da mutane nan da nan sun abin nan aljanu sun tsaya na mutane sun tsaya ana ana security din shi wani hush ga namun dawa kuma da dabbobi da hayawa nan ta baya. To da Suleiman ya haka ya wuce kalar rajul sai wannan mutum ya faɗi. Ya ce ma a kasar ma wuɗi Allah hulun ya dawo. Ya ce kai mamakin abin wannan baiwa da Allah ya masu Suleiman dan dawo. Kai mamaki kun ga yadda iska ya ɗaukai tsuntsaye suka yi mai inuwa aljanu suna mai security kai mamaki. Sai ashe Suleiman wannan magana Allah ya je huta a kunnensa. sai ya tsaya ya ce iska ya tsaya ƙala suleimanu sai suleimanu ya gaya ma wanda mutum sai ce lata su biya hasan wahidatun hayrun min maquti ibn sudai gawo ya ce malam wallahi tasbihi guda daya subhanallah ke ko to ya fi ya fi alhairi akan abin da aka ba suleimanu dan dawo da bari ya ma gaskiya tasbihi guda daya kace subhanallah eh ya fi baki ɗaya abin da aka ba suleimanu dan dawo da duniyar nan a zamanin annabi a lokacin sahabbansa sai suka kai kara wajen manzo Allah suka ce ya rasula zahaba ahadu dusuri bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yusuna kama nusul an gane wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim yace masu kudi sun wuce sun wuce da lada ya rasulullah da shi suna sallah irin yadda muke sahun mu daya sannan suna azumi duk wani aikin ibada sai ga masu kuɗi muna kafaɗa kafaɗa da su sannan bugu da ƙari ko yar sula gashi suna wato ainihin sadaka da sauran dukiyar da Allah ya ba su sai manzo Allah ya ce ku ba ashe Allah bai ba ku abin da za ku sadaka da shi ba inna fi kulli tasbihatin sadaka wa fi kulli takbiratin sadaka wa fi kulli tahlilatin sadaka eh kai har ma annabi yana lissa ya ce wa fi bulidi ahadukum eh mani ɗayan kuma da zai zuba a cikin mahaifar wato ainihin matarsa shi ma sadaka ne ai ya rasulullah ai hasi ya ahadu na sha wata wata kunu lahu ajrun ɗayan mu je biya bukata ko ba shi lada to ya kuke nufi inda ya je zunubi za a ba shi zunubi wasu kace za a yi to shi ma za a ba shi lada to kaga tasbihi Suleiman da Dawud yake tasbihi ya ji abin da aka ba Suleiman dan hada kullun yafna domin wannan duka bai kare ma indakum yanfadu wa ma inda Allah ba to kaji duk abin da ke tare da ku zai kare amma abin da ke wajen Allah baki so shi baki wata duniya to wahi da sun tauka ta da tasbih guda daya sai ta za ta wuri wala to ji buka abuwa da ku don haka dukiyar su ya rasulullah kada ta kayatar da kai kada ta sa ka mamaki wala auladu ku ya su inna ma yuridu Allah li yu'adibahum Allah na nufin ya azabtar da su ne biha da dukiya ila ya tudi ne a rayuwar duniya wata fata an fusuhum rayukan suka fita wa hum kafirun alali suna kafirai fa azabu bil akhirah ay musu azaba ala hila ashadda al azab an gane mafi tsananin azaba na'am wa yalifuna billah ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون نعم آه ويالفون بالله انهم لم يكن وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجا او مغارات او مدخلا لولوا اليه وهم يجمعون الله سبحانه وتعالى يقول ودن متاني منافقنا ويالفون بالله suna rantsuwa da Allah innahu lam yakun wai suna tare da hukumi ne wai da laqul ladina amanu qalu amanna amma wai da kana ila shadinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustabi'un saboda haka sai su suna nan suna nan muzabbabi ne bai da zalimi amma kun min ko Allah ce ƙarya suke ba su tare da ku walakin nahu qawmun yafraquna mutane ne masu tsoro eh suna da tsoro a lamarin su ya khafuna an tabalu bihim suna jin tsoron kar ai wani abu wato gare su kal mushriki ne kamar da aka yi mushrikai aka saukar da azaba to su ma fayalifu da haka suna suna rantsuwa ne ta kiyya saboda kare kai saboda tsoro lau yake nuna marja Allah ce da za su samu wata mafaka yanzu nuna ilai da sun fake an magaratin ko wata mashiga saradi ai a makin rika wani wuri mai dan kunci ta karkashin kasa wallahi da sun kwarara sun shige an da hadan ko wata mashiga kuma ya da hudu da sun shiga lawallau ilaihi da sun juya wa hum yajmahu da suna gaugawan shiga eh yajmahu da kenan gaugawan shi yajmahu da fi duhuri wal insirafu an kunna sun juya daga barin isra'an da gaugawa la yarduhu shar wani abu ba ya jira su kalfarsu jamu kai ka ce dokin da ya tauna linzami ka san dokin ba linzami ya balle ai shikenan to annifaqu yuqarinu hujjam shi munafunci wato tsoro na babuwa da shi da'iman ko lokaci munafiki cikin tsoro yake wa minhu yarjuzu na
ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أوتوا منها ردود وإن لم يؤتوا منها إذا هم يصطدون ولو أنهم ردوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راجعون
ومنهم من يلمز- من يلمزوك في الصدقات فإن أوتوا منها رضوا وإن لم يؤتوا منها إذا هم يصدون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون آه wannan aya ta sauka kan wani mutum da ake ce mashi abul jawab abul jawab wato alkunya take nan amma zulhu wai risa sunansa zulhu wai risa an zo annabi yayi wani rabo an ba wannan ya ba wannan wata ganima ne sai inna inna hadal al-ithm ma uridu bihi wajh Allah wannan rabo ba ina Allah ba kaga wanda yake da bakin sa wai annabi bai rabo na Allah ba subhanallahi wannan munafiki shi ba ai halakacce ne al-munafiq nazar ila rasulullah shine wato nazarin hadil aya fi ahadil munafiqin yuqalu lahu abul jawad ko al-munafiq nazar ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa yaqsimu sadaqa yana kallon mazala yana rabon sadaqa faƙada sai ce unzuru ila sahibikum ku kalle wannan sahibi naku yi da sadaqatukum yana ba da sadaqa liru ayatul galam ga makiyayan awakin sa kawai yake ba masu mai kiwo wayar alƙawari zamu annahu ya adilu yana yana riyawa yana cika baki wani yayi adalci makiyayan sa kawai yake ba qala rasul sai manzo Allah ya ce man ya adil idza lam uadil idza lam adil fa man ya adil in dai ni Muhammadun Rasulullah idan ban yi adalci ba duk duniya wai adalci akwai man ya dal idan lam adil tabtu wa sarfu illa ma adil maza ne ce na tabe ne hasara in dai ni ban adalci ba falan ma walla da ya juya baya shi wanda ya faɗi maganar nan shi zulhuwairisa da ya juya baya ƙara sai maza ne ce sai a haraji min jiku jika hada rajin ƙaunu ya ce wasu mutane za su fito a tsakan wannan mutumin wannan mutum sai ya haifi wasu zura'a za su fito a tsakan shi jiku jika hada rajin ƙaunu wasu mutane ta haƙiru da salataku inda salatihim wallahi in suna sallah wasu zura'a za su fito a cikin wannan mutumin in suna sallah sai kun wulaƙantar da sallar ku sai kun ga ba ku iya sallah ba zura'a sani in suna sallah za ku ga ku ba ku iya sallah ba wasu ya makum inda su ya mihim sai kun wulaƙantar da azumin ku in kun ga azumin su wa qira'atakum inda qira'atihim sai kun wulaƙantar da karatun qur'anin ku in sun suna karatu za ku ga ba ku ba ku iya ba to zura'a wannan mutum amma duk abin da suke bai kai zuciyarsu ba karatun qur'ani iya kashe makogwaro bai je zuciya ba sannan sannan su iya kan iya kanta waje ba ta je ba eh duk abin da za su yi ba Allah ci to zura'an wannan mutum ne wa muraqu min addini suna shudawa da a cikin addini muruqa ta irin walƙawan wato ainihin kibiya min ramya daga wurin jiba law adrakatuhum ba za la ce da law adrakatuhum da za da zan rike su laqataltuhum da na yake su sharrin kitla mafi sharrin yaki kuwa inda fi qatlihim la ajra domin a cikin yakin su akwai lada ka gani kenan ko jaddin najadiyin shine kakan mutanen najadi a ulai ka gani da akwai yana da zura a kowane gari irin waɗannan zura a sana nan kowane gari ko ba mu suna nan Allah ya kiyaye a to ai ka gani wai wai wani basaraki aka yi a a ƙasar zaria basaraki ne amma kuma dan boko ne yace shi ya raba lamarin shi biyu yace in dai sallah kake nema yace to akwai inda muke zuwa inda in aka daidaita sahu kamar an sa tip sannan ana karatun qur'ani zaka ce su dai su ne na maka aka kawo to ni nan nake sallah in ji shi yace amma ban aje bukata ta wajen dan ka sa to addu'a ba ta biya yace sai in koma can inda kuma inda kuma ba iya daidaita sahu ba ba iya tajawidi ba da sai ba kaman da addu'a wallahi shi ne kuma eh kan Allah ke an sa addu'a amma nan aka iya sallah to in ba sha da boko ba inda inda Allah yake ai na yake eh ba ruwan Allah da iya akan shi dinka na ruwan Allah da kan shi inda Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila eh ila ajsamikum walakin yanzuru ila eh ila qulubikum ba ruwan Allah ba ruwan Allah to da haka ba wai ka zo ka kame abin nan to irin waɗannan su ne zuri'an wannan mutum kuma kaga ko ina akwai irinsu ko ina akwai irinsu saboda haka duk wanda yake ce ma annabi bai isa ba ko kuma yake tauye darajar annabi ko an faɗi matsayin annabi ya tauye to duk cikin zuri'a waɗannan mutanen Allah ya kiyaye mu wa minhum man yalbizuka fi sadaqa shine Allah ya ce daga cikin su akwai wanda yake aibata ka ya rasulullah cikin sadaka eh fi kisar sadaka a wajen rabon sadaka fa in udu minha radu in an ba su yadda suke so an cika musu shikenan sai ko abin ya musu daɗi sai su yarda amma wa in lam yudau minha in ba ba shi ba idan ya sadu sai ga sun koma suna fushi idan ka saba lahu annabi sallallahu alaihi wasallam idan manzo Allah yayi rabo sallallahu alaihi wasallam kalu sai ce ni'ma hadhihi isma eh in dai an ba su sai madalla da wannan rabo mustaqima ka rabo yayi kyau yayi kyau yayi kyau amma wa idan lam yajidu nasiban idan ban samu rabo ba fal ismatu indahu ja'ira rabo a wajen su zalunci an yi zalunci eh in dai ban samu ba to فالكتبات عندهم دائرة ربو أو درسو زاننشي ولو أنه رجل الله تدا ما تسن يبدا ما آتاهم الله ورسوله أبدا الله يباسد النبي الله من الغنائم من الغنيمة وقالوا سكة حسبنا الله الله يا إشمو سيؤتينا الله من فضله لسنو الله زي بابو لكشن فللس ورسوله دا منظور الله من من غنيمة أمرا وتغنيمة تنظام سامو أمم سامو بدن وتغنيمة تنظام الله زي بابو inna ila lahi rajibu mu dai masu kwaɗayi ne zuwa ga kayan Allah an yi guri ne Allah zai wadata mu an gane da kana khairan lahu da haka suka ce da ake wasu alhairi inna masadaqat إنما الصدقات للفقراء والمساكين والآمنين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريدة من الله والله عليم حكيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والآمرين عليها والمؤلفات قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم آه الله يشي إنما الصدقات للفقراء شيء دو أبنك الله يشي فريضة من الله ينكا والدك الله الله ينكا رمضان kamar gado ne haka Allah ce farilatun min Allah Allah ya riga ya yanka ya bada to wannan mas'ala iya ce ba ta bukatar wani abu ba mas'alatu zanniya ba in ka ji malamai su ce wannan malam ya ce kaza ulama ul mazahib wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza to mas'alatu zanniya ce amma in dai mas'ala iya ce an gama wato Allah zai ce kawai abin da ya ce kenan ya yanka kaza sadaka waɗanda ake ba an san su mutum bai hita zakka ce za a gina masallaci da wannan zakka a an yi kuskure saboda abin da Allah ya ce a yi din nan inda ya ce a aje sadakan nan an aje ta a wurin kuma a sinafin samaniya guda takwas din nan wanda za mu karanta yanzu nan ne Allah ya ce nan ne ake bada wato sadaka ne tunda ya ce lil fuqara'i fakirai ko to su a wajen Imam Malik wato miskini ya fi fakiri talauci daga shi fakiri an an kaddara shi ma yana da abincin shekara daya a gidansa amma fakiri ne amma miskini ya cinye na yanzu na dare dai an samu an an ta karkara an sa an same shi amma gobe da safe na break to Allahu a'lam sai da sai shake ce miskini a wajen a mazhabai mamali to aka ce sadakan nan su ake ba wato miskinai da fuqara'u قسم الله تبارك وتعالى صدقة على هذه الأصنام أصنعية كامل الشو يتي الله يا رب ونن وتصدق جاء شمتي بلا تقص مصروفة للفقراء الذين لا يجدون ما يقوم الجعل su wanda ba samu abin da zai aukar da su wato min kifati abin da zai ishe su ukhtilafa malikun imam malik ya saba da shi da imam shafi qala shafi imam shafi yace innal faqira mallata inda hushayu shi a wajensa imam shafi ya ce fakiri wanda bai da komi miskini ko mallam ya je ma ya tafi miskini kawai yana da shi amma bai isa shi wa malikun bil akasi shi kuma ma malik akasin haka ya ce miskini inda hu mallaysa inda hu shay'un wanda bai da komi amma fakiri mallam ya je ma ya tafi wanda bai samu abin da zai ishe shi ba zakara an rasul manzo Allah ya ambata ce annal fakira as-sadira bi manzilatil gani ash-shakir shi talaka mai haƙuri da talauci yana matsayin mawadaci mai yawan godiya a wajen Allah tabaraka ta'ala man ahara da sadaqatan wanda ya fitar da sadaka ya surifuha ila fakirin aw ila miskinin zai bada zuwa ga talaka ko miskini qala jalal sai yake jalaluddin sudi ya ce ash-shafi'i wanda yake yana bi mazhabin imam shafi'i ya kula yana cewa al-miskin man lam yajid ma yakfi wai miskini wanda bai samu abin da zai ishe shi ba bi dalilin aya amma safina su fakanin ne masakin wai wancan dalilin wacce aya ta so da kabi wannan jirgi na wasu talakawa ne an gane kanu malikun safina wata mahimmanlah masakin eh su suke su suka mallaki wannan jirgi kuma Allah ya amince da suna masakin wa malikun yaqul shi kuma maliku yace au miskinan za mata raba eh wato miskini za mu tara ba mabucin talauci wanda daga shi daga ƙarshe ke da kawai wanda daga shi sai ƙasa kawai almiskin allazi iltasaqa bil ab ka gani za mu tara ba ke wanda ya dan fara da ƙasa min shiddati du'i saboda tsananin yunwa yarju luqmata hada wanda yake neman ɗan loma ɗaya hada huwa miskin inda hu shi shi ne miskini a wajen imam malik to sannan na uku aka ce wal amilina alaiha masu aiki akan zakka kamar ta'i da sauran masu aiki ana ba su ai sadaka min jari wanda yake zai dauka daga nan mai raba ya dauka daga nan ya kai wani gari jari ko mufarriku wanda ke raba daga ya kai mu wanda ya kai mu wannan ko kasiru eh shi mufarriku shi ke rabawa ya ba kasiru ya kai an gane jari kuma mai barin gari katibu kuma sakatare ashiru kuma risala to duk waɗannan ana ba su ana ba su zakka eh ana ba su wal mu'allafatu qulubuhum da waɗanda ake lallacin zukatansu liyuslimu dan su musulunta ai au yaslimu islam ko kuma musulun dan musulunci nasu ya tabbata ai yaslimu nabra'u ko kuma makamantansu su zo su musulunta au zabu anil muslimina ko kuma wato a karkatar da su daga barin musulmai in suna shirya wani ha'inci da wani munawunci kaga za su dawo daidai a ƙasa mu wannan sun kafi da yawa idda ba'dun nas sashen mutane sun yi da'awan cewa rusai hadil aya wai an shafi wannan aya wal mu'allafatu qulubuhum ne wai ga gairi musu amma shi rubuta ba shafi ta ba innama an-nasu taraku al-amala biha mutane kawai dai suka bar aiki da ita fakat wa fi riqab wa fi fakki riqab haka nan a cikin fanson wuyaye eh fanson wuyaye mutum a bada a bada kuɗi a fanson bukatun an gane wai bawa ne wanda aka ce je ka kawo kaza ka zama ɗa shi ne makafin to a bada kuɗi cikin kuɗin da ka ji an so shi wannan yana da kyau wani galibi ne da waɗanda wato ake bi ba ce ahlul daini wa fi sabilillah an gane amma wanda fa ba ya biya ci ba shi da gangan bane dan yana takama ana fitar da zakka a biya mai a wanda dai ba shi ya haye mai ba ta ganganci ba wa fi sabilillah da wanda suke bisa hanyar wato ainihin jihadi ƙwa'ini da bil jihad suna tafiya bisa wato ainihin jihadi suke to kuma ana ba su zakka wabnu sabil da dan tafarki wanda guzurin sa ya kare almun kadai bi safari wanda yake mai yankuwa cikin tafiyarsa fadilatan min Allah kaga su takwas kenan wannan yankawar rabo ne daga Allah wallahu alimun hakim Allah masani ne mai hikima amma a nan wurin yanzu sai a tara kuɗin zakka wani abu da ake an tara miliyoyi na zakka sai a ji a gina masallaci to ya za a gina masallaci da kudin zakka ga masallatai su ba su ginu ba ga masallata kai ba su ginu ba an taɓa masallaci ga masallata ba su ginu ba ko kuma a gina makaranta ko a ganin to in aje inda dai Allah ya ce aje nan a aje an huta ke inda Allah ya ce aje a aje isun yi wala ji sarfa ka gani cewa yace bai halarta a sarrafa ta bane gairi haula in ba a nan ba wala bar usul ko ba hana wani sun bi minu idan wujida eh ko kuma ga fakire ga talakawa a ce wai akwai kungiyar marayu kai ka yi Allah sanin kungiyar marayu da ya kawo nan ba ake talaka in ma marayu ya shiga cikin talaka a gashi amma ga fakire ga miskire a ta akwai wasu kungiyar marayu a wasu za a ba to duka wannan wato fita hanya wala man a an gane sinfin minhum idza wujida ba za a hada wani sinfi ba inda an samu bai kutuba al-imam alayhim ala sawa sai a samu sarki sai raba daidai da daidai amma kuma wala hu tafdil ba'd al-ahadi shin ala bali shi sarki zai rabu ya samu ya fifita wasu wani sinfi akan wani sinfi dan wasu sun wasu bukata fa fadatul lam lam din nan ya bada fa'ida lil da Allah ya ce wa jawabu istigraq afradi wato wujubu istigraq afradi ya wajabtar da wato nutsar da duk abu ɗaiɗaikun da duka sun shiga ciki lakin la yajibu ala sahibul mal sai dai yajibu ga ma'abucin dukiyar idza qasama li usrihi bal yakfi dawu sala salatu min kulli shin wai bayanin ta gare shi ba shi ma'abucin dukiyar an gane idza kusima li usrihi saboda tsare wato in yana cikin wani irin yanayi shi ma kanshi to shikenan sai ya ba kashi uku ya kyale sauran eh ya isa ya bada salatu min kulli shin wala ya kafi nuna habe da zai isu ba kuma ya bada abin da bai kai bai kai uku uku din ba kama a fadin hutu ga jam kamar yadda siga na jam'i ya bada fa'ida ana wa bayyana sunna sunna ta bayyana anna anna shartal mu'da minha al-islam sharadin wanda za a ba zakkan da zama musulmi wa Allah ya kuna hashimiyyan wala madalibiyyan kada ya zama ba hashimi wato dan gwan annabi kada ya zama badal mutalibi eh su ba ba sa cin ba sa cin kudin sadaka هؤلاء هم الذين يؤدون الصدقة ولن يتقصوا أشياء ما صدقة الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفات قلوبهم وفي الرقاب المكاتبين كذا يقول لك أنا فانسا والدارين أهل الدين كذا والمجاهدين هم السبيل سوء كذا سوء تقص أشياء ما زكاة ومنهم نعم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم ومنهم الذين يؤذون النبي ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن والأذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن بال- بالمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب عليم حق منافقي da wahala su to Allah ya ce wa minhum har yanzu dai daga cikin munafikan nan akwai waɗanda allazina yuzuna nabi wanda suke cutar da manzon Allah ita kuma wannan aya ta sauka akan wani munafiki ta kallama fi rasulillah ya magana kan manzo Allah kana yace inna rasul udhun wahid wai manzo Allah kunne ɗaya ne an san kunne ɗaya wai duk wanda ya zo ya ɗau- ya kawo magana zai ɗauka duk magana da ta fara shiga nabi ya ɗauka ki baya tantancewa kaji kaji kunne ɗaya ke eh shi annabi bai tantance magana kawai da ka kawo magana zai ɗauka shi kenan man atahu wa ahbarahu habaran wa qasama lahu yazquhu kazo ka ba annabi labari har ma karantse sai ta ya ya sai gaskata ka to fa ala hada yaquluna ma sha'u don haka ne suka zo gaban annabi suna faɗin abin da suka so a idan kai da ta wilin nabi yanzu wajen manzo Allah yunkiruna sai su inkari ko bayan sun je sun faɗi abin a baya ina zo wajen manzo Allah sai su inkari wa ya lafu da su rika rantsuwa su ce su ba su faɗi haka ba to su ne Allah ke magana akan su ala aya ta sauka akan su ne shi yasa duk munafikai kafin manzo Allah ya bar duniya sai da aka tona asirin su baki ɗaya duk nau'i nau'in su sai da aka faɗi kaf sai da sai da sai da aka aka nuna wa annabi yadda su ومنهم من المنافقين الذين يؤذون النبي أيبوا سكي أيبة النبي ويقول هذه سكي تلاسا زنشان النبي ويقول سنة أن قال إذانه عن ذلك إن أنا سأشي كبريفا كبريفا سيشي خير هو أذنه أي كل نديني يسمعون كل كيرين إلى جندو ونزنش ويقبل كمينا كربا وإذا علمنا لهم من الزمين أم لا لم نقل بمهدي با صدقنا ذكر جسام في الله يقول كجايا مشي أذن خير kunne ne amma fa na alhairi uzunin mustami alhairi kunne ne mai sauraron alhairi eh an ji kunne ne amma fa mai sauraron alhairi na ku la mustami sharri ba mai sauraron sharri ba yumin billahi ya yi imani da Allah wa yumin lil mu'minin sannan kuma ya gaskanta imani da mu'minai yumin billahi wa yusaddiqu lil mu'minina ya yi imani da Allah kuma yana gaskantawa ga mu'minai fi ma akhbaruhu ga abin da suke bashi labari la li gairihim ba wasu su ba wa rahmatun sannan rahama ne daga Allah tabaraka wa ta'ala lil ladina amanu ga wanda suka yi imani minkum daga cikin ku wa ladina yuzuna rasulullah kaga wanda suke cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lahum azabun alim suna da wata irin azaba mai radadi akan su Allah ya kiyaye mu ya difuna billahi يعرفون بالله لكم ليردوكم والله ورسوله أحق أن يردوه إن كانوا مؤمنين يعرفون بالله لكم يعرفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا إن, إن, إن كانوا مؤمنين آه الله سبحانه وتعالى يقول يعرفون بالله سنة رنقوا دا الله أن قال لكم قريبك أيها المؤمنون فيما بلغكم عنه من أذى من أذى الرسول أنه ما أتوا in aka zo aka ce ga abin da munafukai suka faɗi na cutarwa ga annabi sun faɗi kaza sun faɗi kaza sai su rantse da Allah su ce ba su bane eh me yasa kuke haka li yurduku wai dan su su yarda da ku dan ku sa su- dan su dan su wa- wato dan ku yarda da su wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurdu ai Allah da manzo Allah su ne suka fi cancantan a yarda da shi ba a yarda da su ba ka gane lamirin Allah shine na annabi lamirin annabi shine na Allah an yarduhu hu ma'ana an yardu ar-rasul in kanu mu'minin sun zama mu'minai wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yarduhu allamir shau yace aqidun ila rasul zai koma zuwa ga manzon Allah wannan lamiri la'anna rila rasul huwa rila Allah domin yardan manzon Allah ita ce yarda Allah tabaraka wa ta'ala in ka yarda in annabi yarda da kai to Allah ya yarda da kai man yuti ar-rasul faqad ada Allah قرن طاعته بداعته من يطيع الرسول فقد اطاع الله يا قام دين سدين النبي yace duk wanda ya bi annabi ya bi Allah man yuti ar-rasul faqad ataa Allah wa mubayatuhu bi mubayatihi ya hada mubayatu da mubayan annabi innal ladhina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah masu hada hannu da kai suna hadawa da Allah ne wardahu bi ridahu ya hada yardarsa da ta annabi wallahu wa rasuluhu ahqqu yace an yarduhu ba an yarduhu ma ba an yarduhu lam yakun yarduhu ma ba a daba hadimu wani mai hutuba wata rana na yi bai da yadda rasulu gaban manzon Allah ya zo na hutuba fa kala sai ce man yudi Allah wa rasulahu fa qarra shada wa man ya'sihi ma fa qarra wa manzon Allah ya ce tir wanda mai hutuba yayi wuri yace duk wanda ya bi annabi ya bi manzon Allah ya shiryu sai ce wanda ya saba masu kaga sai hada da miri wuri daya man ya'sihi ma fa qarra wa ya halaka fa qala lahu rasul ce bi sadibu an wannan wannan mai hutuba kai mutumin kai yayi wuri an kare min manzo Allah ya inkarin kauluhu ja'ala taswiyati bayna Allah wa rasuli kasancewar shi ya sa daidaituwa tsakanin wa tsakanin Allah da Annabi yace wa man ya'sihi ba kana min al'adab yana daga ladabi ay yaqulu yace man yuti Allah wa rasulahu faqad rashada sai ce wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad gawa an gane duk wanda ya bi Allah ya bi manzo Allah ya shiru sai aka bata kuma anan a ladabi sai ce wanda ya saba ma Allah ya saba ma annabin Allah faqad gawa ya halaka aw qila innahu waqafa ko kuma an ce yayi waqafi a wajen eh inda umayyi asiga ma din yayi waqafi fa qala sai manzo Allah ce bisa habibu an wannan mai huduba kai huduba yayi muni wal aya ita wannan aya afradatul lamir ta kadaita wato lamiri a ayi ila rasul wanda zai koma wanda yake koma zuwa ga manzo me yasa aka yi haka ce yake lina alama an anna ridar rasul dan mu gane yardan manzo huwa رضا الله إذا تيرضى الله تبارك وتعالى وقرن الله عزة الرسول بعزته الله يا باما جرمان سبواية ستارد بواية منذ الله يتي ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين جرما هنا دا الله دا منظر الله دا مؤمنين هذا إرلاءاني إرلاء واحد إرلاء بدابي هذا مدعا من رضي الله أن قال فقر رضي الرسول وان يرضى الله يرضى منظر الله ومن أرضى الرسول faqad arna Allah wanda ya yarda da manzo ya yarda da Allah in ka bi mu'mini ne in kun kasance wato mu'mini ko sun zama mu'mini na'am Allah ya alamu alam ya'lamu annahu man yuhadid Allah wa rasulahu fa anna lahu nar jahannam khalidan fiha ذلك الكذي العليم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تهذرون نعم آه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يهاجد من يهاجد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الكذب الأليم يعذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استوضعوه إن الله مخرج ما تنظرون الله سبحانه وتعالى yace Allah da manzo dai su ya kamata ku yarda da su an gane ko su yarda da su in kanu mu'min sun zama mu'minai sai Allah ya ce mai alam ya alamu ba sani ba annahu ai hudin nan ai sha'an ash-sha'an sha'anin man yuhadillaha wanda ya saba ma Allah wa rasulahu da manzon Allah fa'anna lahu nar jahannam lallai wuta jahannama wato ita ce sakamakon sa khalidan fiha yana madawwamin zama a ciki zalikal kizi shiga wuta ko jin kunya ne na ƙarshe al'azim kuma jin kunyan wato mai girma ya zarul munafiquna munafikai kullum suna jin tsoron an tunazzala alaihim ayatun ko suratun suna jin tsoron an kar a saukar da wata sura an gane ga muminai tunabbi'un bima fi qulubihim wadda za ta bada labarin abin da ke cikin zukatansu minan nifaki da munafuncin wahum ma'a zalika tare da haka fa kuma suna wannan tsoron amma ya sabi ne suna izgili ga sauran mummai sai Allah ya ce ga ya masu da kullu tabi'u yanzu kun zo kuna izgili kuma amru tabi na narko ne yake kun zo kuna izgili bayan kun zo kuna jin tsoron abinda inna Allah mukhrijun ma tadur Allah zai iya fitar da abinda kuke shakka kuke tsoro kuma za ku zo kuna izgili wa mu'mini eh akhrajuhum min nifaqin abinda kuke tsoro kar a fitar da shi na munafincin ku a ga kullum eh ka da shi ga wata wanda duka an yi shi ne a yakin tabuka da ma rage wurin tabuka lokacin suka dawo daga tabuka sara an gane gashi bin umayr an gane sai ya zama wakalin ne min al-mubi wakalin min al-munafiqina shi gashi min muhbayri yana daga cikin munafikai ya kule yana cewa wallahi in kana alladhi yaqulu rasulullah haqqan fa ma sharrun min al-mubayr min al-hamir wallahi in dai abin da Muhammadu yake faɗi gaskiya ne to mu kam wato mu ne mafi sharri akan jaki sabi Abu Huzaifa sai Huzaifa ya ji fa qala sai ce lahu na'am yace kwarai ko alladhi yaqulu rasulu haqqu wa antum sharru min al-hamir hamir wato abinda Muhammadu yake faɗi gaskiya ne to ku ne mafi sharri akan jaki faja ina rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai zo wajen manzon Allah fa qassa alai sai kissanta mai wanda faja jashi sai ga jashi ya zo sai ce kai kaba daka kai ga da su wa qasama billahi ya rantsi da Allah annahu ma qala haka yace wallahi bai faɗi haka ba wallahi bai faɗi haka ba shine Allah ya tona asiri yace wala in sa'altahu la yaquluna inna ma kunna naqulu wa na'am ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نهود ونلعب قل آذ الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن يعف عن طائفة منكم تؤدب طائفة تؤدب طائفة بأنهم كانوا مجرمين آه الله سبحانه وتعالى يقول ولئن سألتهم يا رسول الله والله إذا كتب ليس أنتي إذا إن بك لإذجل الاستماع والقرآن لإذجل الاستماع القرآني وهم سائلون معك إلى تبوك الحالي سنة تسيع تعالى كي هو تبوك والله لا يقول لن ذاك سنة شوى معتذرين سنة ينكر هنزلي shekar suna cewa inna ma kunna na hulu ai muna kutsawa cikin wani zance ne da bai ya rasulullah mu magana mu daban da muke wannan abu muna wargi ne a hanya eh dan mu rage hanya shi hadisi yana kada zai tsari dan mu yanke hanya eh dan hanya ka san in matafi na tafiya kasa yana labari wasu na waƙoƙi ne wasu na rera waƙe wasu na labaransu to sai a sai a yanke tafiya ba a san an yanke ba waɗanda kasai zalika ya rasulullah mu ba mu yi nufin wani cutarwa gare ka ba sai Allah ya ce gaya musu kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tasabiuna yanzu wato abillahi da Allah da ayoyinsa da manzon da manzonsa ko kasance kuna injili ko la ta tabiru am ko dai da kawo na hanzari ba za ka karba ba kada kafartum ba da imani lalle kun riga kun kafirce bayan imani zahara kufurkum kafircin ku ya riga ya bayyana ba da irarin imani bayan bayyana da imani yin fa Allah ya fata minku ya yi rangwabe ga wasu jama'a daga cikin ku bi khalasiya sun sun kubuta wato wato ha wato da tuban su kaza su ne wato mai din nan shi ya wato an karɓi tuban shi fa hatta wato hu tuban sa ta inganta wata rakan da ba ya yi bayi bayi da ba da munafunci ya bar munafunci har abada wa sara mu'minan haqqan ya zama mu'mini na gaskiya hadha afallahu an shi kam Allah ya riga ya mai rangwabe to shi ne Allah ke cewa in yufa an ta'ifatin minkum to to abda ta'ifa sai Allah ya rangwame ga wasu jama'a daga ciki kamar shi jan din nan to za a azabtar da wasu allazina lam yuslu kana fil madinati min almunafiqina fi zaman rasul sallallahu alaihi wasallam mi'a min almuslimin min almunafiqina a zamanin manzo Allah cikin madina kadai akwai munafikai sama da wato 300 eh 300 wa mi'a wa sab'una min almunafiqa kuma guda 170 mata ɗari uku maza guda ɗari da saba'in mata a cikin madina kaɗai ba da ƙasar manzo Allah ya sha wahala cikin madina kaɗai kuma kewaye suke da shi kuma babu yadda za a yi ko da Allah ya ce ya yi nabi jahidul kuffara wal munafiqina wa ghalus alaihim a ba dama a ɗauki takobi a tsarake su shi ake Muhammadu na kashe mutanensa tun da manna suke kullum manna suke a gindin annabin suke ba yadda za a yi da nan kanu musulmina na kiyaye cewa sun zama mutane ne mujirmai wato kafirai eh almunafiquna المنافقون والمنافقات بعضهم من بعد يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويكبدون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون نعم.
وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون ونلاه المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حظهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم آه الله سبحانه وتعالى يقول المنافقون هذا منافقين ماذا والمنافقات منافقين ماتا بعضهم من بعض ساشن سد ساشي متشابهون مكمنتا جونا ne في الدين a cikin addini ka abu shay'in wahidin kamar wato sashen abu ɗaya ne dukkan su ya muru da bil munkari suna umarni da abin ki shine al-kufr wal ma'asi eh kafirci da aikin sabo waya na hauna alil ma'ruf suna hani daga barin aikin alhairi an gane al-iman wa ta'a shine imani da biyayya ga annabi wa yaqbidu aydihim suna dinki hannuwansu anil infaqi daga barin ciyarwa duk ta cikin bi ba ta ciyarwa nasallaha sun bar addinin Allah ko kuma nasallaha sun taraku da'ati wato sun bar bin Allah wanda ce yahu shi ma Allah ya mantar da su tara kawai fi ludubi ya bar su daga cikin ludubi a ludubin da Allah yake saukarwa su ba su a ciki menene ludubi ai Allah ya tabbatar da imanin ka tsakaninka da annabi ka mutu kana bisa wannan imani ai ludubi ba ludubin da ya goce haka innal munafiqina lallai munafiqai humul fasiquna sune fasikai Allah kiyaye wa adallahu munafiqina Allah alƙawari ga munafiqai maza wal munafiqati da munafiqai mata wal kuffara da kafirai nar jahannam wutar jahannama duka an daidaita su a cikin wutar masu munafiqan ne ƙasa innal munafiqina fi darakil asfali minan nar a wata aya ce su ne can gida na ƙasa daraka can an ce daraka wato can ƙasan ƙasa eh aljanna ko daraja hawa hawa ne sama amma su ƙasa ruta ka daraka ƙasa ƙasa can ƙasa ake yi Allah kiyaye mu alidi da biya suna madawa ma zama a cikin hiya goma wannan ita ce abin abin da ishe su kenan eh ita ce wato isuwa gare su wato jaza'u wa iqaba je sakamako da azaba wanda ta dace da su inji Allah wala rahu Allah sannan Allah ya la'ance su ai abadahu arrahmatihi ya nisanta su da rahamarsa walahum azabun muqim suna da wata irin azaba wato madawwaniya wadda ba ta gushewa eh wannan azaba naku ba ta gushewa sadaqallahu alazim ba kurai da muka yi cikin wannan karatu Allah shi ya zai a yadda muka yi daidai Allah shi ba mu lada Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya kiyaye mai kiyaye imanin mu da mutuncin mu Allah ya kiyaye kasar mu Allah ya zama da ita lafiya iyayen mu malaman mu shahannan mu Allah ya saka musu da alheri Allah ya jaddada musu rahama don da dauki nauyin wannan karatu Allah ya saka mashi da alheri ya biya bukatun sa gidan rediyo wanda ya kara daukaka ya biya bukatun su da mu da masu bibiya da ma sauraron wannan karatu Allah ya amfana da mu baki daya su wayannan bayan Allah da suke istihadi a cikin tafiyar da gudanar da wannan lamari Allah ya saka musu alheri yan kwamiti baki daya Allah ya mu kowa bukatunsa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وقاتل لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين